يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن أوى iyayena malamaina almajiranmu ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu bayan godiya ga allah maɗaukakin sarki wanda ya halice mu ya rayar da mu a cikin addinin musulunci kuma ya kawo mu irin wannan lokaci da za mu haɗu mu tattauna akan matsalolinmu da suke damunmu a cikin al'ummarmu ta fuskar hukuncin Allah da manzo sallallahu Alaihi wasallam abinda zan yi magana a kai shi ne alma'afi wa atharuha wato zunubai aikata zunubai da sakamakon aikata zunuban in an ce abu wannan sunansa zunubi ne an ɗauki kalmar ne da harshen larabci daga azamba mun sani yarurrukanmu suna ɗaukan kalmomi daga larabci don suna buƙatan hakan idan mun ce zunubi mun san abu ne da ba a sun aikata shi to abin da ake cewa zunubi an kasa su kashi biyu akwai zunubai ƙanana akwai zunubai manya da ake ce musu saga'ir zunubi wa kaba'irha ƙananan zunubai da manyansu idan an ce wannan abin shi zunubi ne ana so a nuna mana wannan abin Allah madaukaki bai ya san shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai ya san shi ko ta aya ko ta hadisi nuna kuma wannan abun laifi ne a cikin addinin musulunci yana da salo daban-daban a wani lokacin za a nuna mana Allah bai ya son wannan abin ko a nuna mana wannan hali ne na wa'inda Allah yana fishi da su ko a nuna mana akwai hajjin da ake yi wa mutumin da ya aikata irin wannan laifin ko a nuna mana ta fuskar akwai sakamako a lahira ta azaba ga wanda ya aikata wannan abin to abin da ya sa muka zabi wannan maudu'i na zunubai da laifuffuka da sakamakonsu saboda mun sani idan mutum yana karanta alkur'ani yana karanta hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam za mu tarar babu wata al'umma cikin al'ummin da Allah ya halakar da su ya halakar da su ne don suna sallah ya halakar da su ne don suna azumi ya halakar da su ne don suna adalci duk wanda yana karanta ƙur'ani zai tarar Allah ya halaka al'umma kaza saboda tauye mudunsu saboda tare hanyarsu saboda nema wa Allah tarayya wajen bauta da kuma yin alfasha ta luwaɗi ko maɗugo da makamantansu a dalilin wannan ne Allah halaka da al'ummin da suka shuɗe kuma duk ni'ima komin yawanta duk lafiya komin ƙarfinsa duk kwanciyar hankali komin wanzuwanta ta wallahi zunubi da sabon Allah na ruguza su na gusar da su komin lafiyan mutum idan bai bar sabon Allah ba inda yana jin yana da imani to sai Allah raba shi da wannan lafiyar da yake da ita in kuɗi ne kake takama in har kana sabon Allah a zamanka na musulmi to sai Allah ya jarrabe ka haka duk abin da kake da shi in dai ka ɗauke shi makami ne na saba wa Allah to sai Allah ya ɗanɗana maka a ƙa'idar faɗinsa subhana liyuziqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un Allah zai ɗanɗana wa mutane wani sashin abin da suke aikatawa na zunubi ko za su dawo su shiga hankalinsu su gyara kurakuransu a nan wannan al'umma ta muhammad sallallahu alaihi wasallam muna da alkhairai guda biyu alkhairinmu na farko sa'an da muka yi annabinmu ya yi mana addu'a kuma Allah ya ansa kamar yadda ake halakar da al'ummu da azabobi iri-iri sakamakon zunubansu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah kada Allah ya halakar da mu don zunubinmu kamar yadda ya halakar da sauran al'ummu Allah ya ansa yace ba zai yi hakan ba abu na biyu Allah ya buɗe mana ƙofar tuba duk yawan zunubi da mutum ke aikatawa in dai bai zo halaye biyu ba halin gargara halin mutuwa halin ɗimuwar jin zafin mutuwa idan mutum bai fara ɗanɗana wannan bayanin hayyacinsa in ya tuba Allah zai karbi tubansa amma idan ya zo wannan halin Allah ba zai karbi tubansa ba a faɗin Allah subhanahu wa ta'ala وليست التوبة للذين يعملون سيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن الله ba zai karbi tuba ba daga mutumin da yana aikata zunubi yana aikata sabon Allah yana aikata abin da ya ga dama sai da mutuwa ta zo masa zai ce to yanzu na tuba Allah ya ce ba zai karbi tubansa ba haka wanda ya mutu akan zunubi shi ma Allah ba zai karbi tubansa ba zai gafarta masa ba mutum na biyu shine wato lokacin da rana ba ta zo fitowa ta mafaɗanta ba kamar da annabi ya sallallahu alaihi wasallam ya tabbata mana da hadisi a cikin hadisi sa mai inganci cewa wato Allah zai karbi tuban bawa idan rana ba ta fito ta mafaɗanta ba kamar yadda ayar Allah ta tabbatar ta cewa idan mutane suna aikata zunubi sai lokacin da azabar ta zo musu sannan za su ce sun yi imani Allah ya ce ba zai karbi tubansu ba ayar da take cewa hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ika aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira qul intaziru inna muntazirun a wannan ayar Allah ya ce idan sun ga wani sashi na ayar Allah to a lokacin Allah ba zai karbi tubansu ba malamai sun fassara cewa shine fitowar rana daga mafadanta kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan hadisi mai inganci to wayannan dalilai guda biyu wata dama ce gare mu da zamu gyara halayen mu matukar ba mu zo mutuwa ba matukar rana ba ta fara fitowa ba to wannan sauki ne da Allah yayi albarkacin kasancewar mu al'ummar Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, allati hiya khairu ummatin ukurjan linnas. Mafi alkhairin al'umma da duniya ta taba gani, da rana ta taba fitowa a kanta, da an taba saukar mata da littafi, da aka taba aiko mata da manzo, wannan ita ce al'ummar Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, kuntum khaira ummatin ukurjan linnas, ta'amuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Idan muna magana akan zunubi, da sabon Allah in uwa mu yi wa kanmu adalci mu tausaya kawunan mu mu yadda dukkanmu masu zunubi ne mu yadda dukkanmu masu zunubi ne mu yadda dukkanmu masu kuskure ne masu sabawa Allah ne kuma mu zamanto masu jin kunyan Allah domin Allah subhanahu wata'ala ya halice mu ya samar da mu a doron ƙasa don bauta masa da kadaici ba don mu tara dukiya ba ba don mu yi aure kaɗai ba ba don mu yi wasu abubuwa na sana'o'inmu ba gaya maksudi na samar da wannan halitta a doron ƙasa ita ce bautawa Allah da kaɗaici Allah subhanahu na cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin Allah ya ce subhanahu wa ta'ala ban halici aljini ba ban halici wato dan adam ba mutane ba sai don su bauta ne wannan ita ce manufa ta samar da mu a bayan ƙasa Allah ba abu ne yake nema na arziki daga gare mu ba Allah ba yana neman mu ciyar da shi bane wa ma uridu an yut'imun saboda subhanahu wata'ala huwa yut'imu wala yut'am ke ciyarwa ba a ciyar da shi ya bukatan komai a gare mu wannan bauta da yace mu masa wallahi ba don karuwarsa bane duk wanda ya bauta wa Allah don kansa yayi duk wanda ya sabi Allah don kansa yayi amma abinda muke gudu dalilin zunubin da kake aikatawa dalilin zunubin da nake aikatawa dalilin zunubin da take aikatawa ko kike aikatawa ko kuke aikatawa zai zama sanadiyya na saukar da bala'o'i da musibu da fitintinu yazo ya shafi bayan Allah wanda basu ji ba basu gani ba yara ƙanana jarirai da suke shan nono ba su kubuta ba bal jaririn da ke cikin ciki gati masa sai musibar zunubinka ya shafe shi wani irin musiba ce haka musibar da za ta shafi jariri a cikin cikin gati masa kun ji labari a fitintinun da ake ciki guje-guje da mata suke yi mata nawa suka haihu daga gudu daga garinsu zuwa neman mafaka a jeji suka haihu wata ta bar jaririnta ta gudu wata ta haihu ta mutu ga sunan akwai wata mata ta ɗauki yara ƙanana jarirai biyu ta ce a cikin gudu ne iyayensu suka haife su kuma suka mutu ita ta ɗauki yara jariran tana zaune da su aka ɗauki hotonta ana yada ta a duniya kaga yaran da me laifinsu me laifinsu na rasa gyatuminsu me laifinsu na rasa kwanciyar hankali zunubi ne na wasu katti zunubi ne na wasu mutane ya sa irin wannan abu ya shafe su tsoho yana nomansa a ƙauye bai ji ba bai gani ba wannan zunubi sai kaga ya shafe shi matar aure a gidan mijinta bata iya komai ba sai girkinta da sallanta wannan zunubin ya je ya shafe ta ashe in ko haka ne zunubi yana shafan kowa zunubi yana shafan wanda yake ji da bai ya ji in haka ne ashe dole mu tsawatar mu faɗakar mu tunatas mu shiga taitayin mu wallahi babu dangantaka tsakaninmu da Allah ba ɗan gatan Allah sai wanda ya bauta wa Allah. Allah madaukake ce ya yi nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum inna Allaha alimul khabir. Ya ku mutane ya ku halittun ɗan adam ku sani fa ya Allah halice ku ne daga namiji guda da mace guda daga Adamu da Hawwa alaihimus salam. kuma sannan aka sanya mu mun zamanto wato jama'a jama'a yanki yanki kasashe kasashe wannan fararen fata wannan bakake fararen ma iri iri bakaken ma iri iri wasu dogi ne wasu gajeru ne wasu masu manyan idanuwa wasu masu ƙananan idanuwa wa qaba'ila da yarurruka daban-daban yarurrukan duniya ba wanda zai ce maka ga adadin su sai Allah ne ya yi su domin a yanzu ana magana a duniya akwai wata kabila da mata zama babu ita mutanen da suke yaren masu mutu babu ita akwai irin wayannan kabilu me yasa Allah ya wannan Allah ya ce don ku san juna kasancewa wannan daga gari kaza wannan daga gari kaza don samun saukin fahimtar juna samun saukin mu'amala amma in ba don haka ba la fadla li arabiyyin ala ajami wala li ajami ala arabi wala li abyad ala aswad wala li aswad ala abyad illa bit taqwa inna akramakum indallahi atqakum inna allaha alimun khabir mafi darajan ku a wajen Allah mafi jin tsoron Allah shine mai daraja a wajen Allah ba kamar yadda kuka dauka ba mai daraja a wajen ku wanda yake da kudi wanda yake da mulki wanda yake da karfi wanda yake da bajinta shine abin da kuke gani a wajen Allah mai jin tsoron Allah shine mai daraja zaka ga wani mutum kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wani mutumin da zaka ganshi idan ya nemi aure ma sai a hana shi in yayi magana ba za a ji shi ba in ya nemi ceto ba za a bashi ceton ba amma Allah ya fifita shi da zai ce wallahi yanzu za a yi ruwa to kawai sai kaga an yi ruwan yanzu saboda Allah yana so ya fidda shi kunya ya nuna masa wato ya nuna muku cewa yana da matsayi a wajen Allah amma suna na a cikin bayan Allah ba wanda ya san da su amma kuma wanda kake ganin shine wani abu a wajen Allah ba komai bane wanzo sallallahu alaihi wasallam yace hadha khairun min mil'il ardi mithli hadha wannan irin wanda kake ganin ba a kula da shi ba yafi alkhairi a wajen Allah akan wanda kake ganin shine wani abu saboda haka ƴan uwa idan muna magana akan zunubi da sabon Allah kada mutum ya duba abu na farko ka dubi kanka karka dubi wani da yawa idan an ce zunubi tunaninmu shine ganin wasu mutane yanzu idan da za mu yi magana na sata laifin sata sai ka ga barawon takalmi sai ya ɗauka shi baya ci barawon waya sai ya ɗauka baya ci barawon fiwa wata riji baya ci ko ai sata duk sata ce in an ce sata zai ɗauka ɗan fashi da makami ne ko kuma wanda ya sati miliyoyi ko biliyoyi shine barawo to ai karmu manta hadisi la'ana Allahu sariqa yasriqu al-bayda kwai zai sata annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi barawo kwai dai ashe kenan sata sata ce idan muna magana akan zunubi kar mutun yace ai ni bana kashe rai ka dinga ganin girman kashe rai a aini bana dukan iyayena kawai ina saba musu ne a aini bana musu tsawa kawai ina satan kudin su ne na'am in an ce zina sai ce a aini bana zina da matan aure da karuwai nake yi dama su ma suna son su yi zinan ai bana fyaɗe ga yarinya karama to in kana haka wallahi zuciyarka ta riga ta rubuta yi duhu kamar yadda Allah ke cewa kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta zukata zuciyar dan adam tana nan wato zuciya ce guda daya amma za ta zama zuciya iri biyu zukatan mutane gaba daya za su kasu gida biyu zuciya da take ganin alkhairi duk lokacin da alkhairi ya zo wannan zuciya za ta karba in shari ya zo za ta gudu ilimi ya zo zuciyar za ta karba jahilci ya zo zuciyar za ta kawar aikin ibada za ta karba aikin sabon Allah za ta kawar sai wannan zuciya ta yi haske ta yi fari sol adam sallallahu alaihi wasallam ce wannan zuciya ba abin da zai cutar da ita matukar samai da kasai suna zuciya ɗayar kuma fa sai ta zamanto kamar wato wato irin yadda mai sakan taburma yake kaga mai sakan taburma in ya zauna kaban da zai dauka ba wai tarawa zai ya sa lokaci guda ba kaba ɗaya zai dauka ya sa sannan ya dauki ɗaya ya sa ba haka zai haɗa ya zama tabarma ba ya ce to wannan zuciya ɗaya duk lokacin da zunubi ya zo sai ta karbo wannan zunubi ya zo sai ta ansa in shan matala ya zo ta karba daga nan a wuce shan wiwi daga nan a wuce tramol a wuce shan benelin a wuce fashe-fashe da sace-sace da kwace-kwace kaga duk zunubi tana karba to tana karba tana karba yadda ake saka tabi mai girma haka zunubin zai dinga saku a zukatan waɗanda suke karbanta sai zuciya ta zo ta rufe ta zama bakin kirin sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan zuciya za ta zama dokal kuzil mujakhiya kamar kofi da aka kifa yanzu kofi ka dauka ka bude ka aje ai in ka zuba ruwa zai zubu a ciki amma idan ka kifa kofin nan idan ka zuba ruwan zai koma ya shiga cikin ne ba zai shiga ba kamar haka wannan zuciya ba ta ga alkhairi ba la ta'rifu ma'rufan wa la tunkiru munkara wannan zuciyar ta gama lalacewa ta gama halaka dan uwa ka tambayi zuciyarka wace irin zuciya ce kai zuciyarka zuciyar ce zuciya ce mai tace abubuwa alkhairi take karba ba sharri ba ko kuma zuciya ce mai karban dukkan abin da take so na sha'awa na jin daɗi na masha'a wannan kenan sannan a farko na ce zunubai sun kasu gida biyu akwai kaba'irun zunub akwai saga'irun zunub idan an ce kaba'irun zunub su ne zunuban da Allah ba zai gafarta wa bawa ba sai ya tuba a nan duniya sai ka tuba idan baka tuba a kai batukun ka mutu to ba za a ce Allah ba zai gafarta maka ba sai dai a ce kana karkashin wato ikon Allah karkashin ganin daman Allah kana karkashin mashi'a saboda subhanahu wataala yake cewa inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah madaukaki ba zai yafe shirkan da aka yi masa ba aka mutu akai Allah ba zai yafe ba ba wai yanzu in kai shirka Allah ba zai yafe ba har abada ba haka bane idan kai shirka baka tuba ba ka mutu akan shirkan to kai da aljanna faufau har abada zaka dawoma ne a wuta ko zai dawoma a wuta shine ma'anar fadin Allah subhanahu wataala game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wama kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyya falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a min inna Ibrahim la'awwahun halim wannan ya nuna mana ashe in mutum mushriki ne ya mutu akan shirka ba za ka nemi masa gafara ba sai wanda ya mutu akan tauhidi ko da yana sata ya mutu za ka sallaci gawarsa za ka ci Allah ka gafarta mishi ba za ka ci a tun da barawa ne ba a yanke hannunsa ba ai za a yanke a kabari in jiwa ba ka da ikon wannan al'amari ne gaibu ba ka shiga tsakanin Allah da bawansa ba yana sata yana cikin hatsari satansa zai iya jawo bala'i shan giyansa cacansa zinansa duwatsinsa danne hakkin marayunsa zai iya zama dalili na bala'i a bayan ƙasa amma idan ya mutu akan wannan zunubi tsakaninsa da Allah ba wanda zai iya shiga kar mun manta da hadisin wanda ya kashe rai ɗari ya tambaya za a gafarta masa ne mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari malami ya ce da shi eh Allah zai karbi tubanka wa man yahulu bainaka wa bain Allah wa zai shiga tsakaninka da Allah sai dai yace in ka tuba kar ka zauna a wannan gari ka je gari kaza izhab ila abdi kaza kaza fa'budillaha fi fa inna fi fa'budillaha hunak wa la tawli ila abdika fa inna ardu su ka je can ka bautawa Allah kar ka koma nan don garin gaba garin kirki bane in ka zauna zaka sabi Allah saboda haka zunubi an ce kaba'ira ne shine zunubin da akwai dalili na alkur'ani ko na sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam na cewa akwai azaba a duniya ko akwai la'ana ko akwai fushin Allah ko akwai haddi ko akwai wato azaba a lahira saboda haka in ko zunubin nan sagir ne wato kananan zunubai ne sagair wannan ibada mu suna iya kankarewa alwala na gafartawa wankan janaba na gafartawa ga suna ayyuka na alkhairi wa bi kulli khatwatin tamshiha ila salati wannan duk zai kankare irin wayannan zunubai da kona su yawan sadaka na kankare irin wayannan zunubai kanana wanda ba wanda ya kubuta daga gare shi kananan zunubi mutum yawanci zai yi shi da ba da niyya ba zai yi shi amma kuma zai zo ya kasance masa zunubi amma shi babban zunubi za ka yi shi da niyya kuma ka san zunubi ne ce yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da wanda ya zo tambayarsa akan zunubi yace ka zo kana so kai tambaya ne akan bir yace istafti qalbak albirru ma tamanna ilayhi nafs amma in zunubi ne fa ma haka fil nafs a sannan kuma a ƙarshe wa qarihta an yattali alaihi annas ba ka so mutane su gani duk wanda zai aikata zunubi ba zai so mutane su gani ba ko akwai babu sai dai ire-irensa barawa bai yaso a ganshi yana sata sai dai barawa dan uwansa suna yaso hadu su sata mazinaci bai yaso a ganshi yana zina sai dai mazinaci dan uwansa wanda zuciyarsu ta bushe suna iya su yi zina da mata daban-daban a daki guda subhanallah da yan uwa zunubai da muke aikatawa idan muka duba babu wani zunubi da ake aikatawa cikin wannan al'umma wato face sai Allah ya halakar da al'ummun da dalilin wannan zunubin yanzu mu ɗauka misali da mudu da muke aunawa in an ce abin awo tela ya shiga ko kunce mai sayar da yadi ya shiga masu awon buhu sun shiga masu awon kwano sun shiga masu sikeli sun shiga a dalilin wannan Allah ya aiko da manzo sukutum annabi salihu ya zo wa mutanensa wa'azi kada su tauye mudu kada su ci dukiyar mutane amma mai zai faru ƙarshen sun ƙi Allah ya halakar da su Allah ya ce wailu lil mutaffifin alladhina idza taru ala an-nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna li yawmin 'azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin Allah ya ce boni ya tabbata azaba ta tabbata ga wanda suke tauye mudu yau mu duba a kasuwanninmu ƴan kasuwa mu me suke yi za ka ga ɗazun nan ɗazun nan wani ɗan'uwa yake gaya min ya sayo kibi busasshe an ɗaura masa an kulla masa kashi biyu shi ya ce a kulla masa biyu ɗin an kulla a sa mara a leda sai aka sa masa ɗaya a ledan kuma ɗayan ma ba wanda ya zaba ɗin ba sai da ya je gida ya gani dama yanzu masu awo ko masu abin nan suna da salo daban-daban suna da leda in abun awo mudu guda kake so ko abin ɗibawa mai kyawu za ka zaɓa sai a zo a aje ma leda sai ka zaɓa ka zaɓa lemu ne ka zuba guda nawa kake so guda goma ashe akwai ledan da shi ya riga ya zuba mai kyau da mara kyau a haɗe kai ka zuba manyan ka zaɓi manyan in ka karba ya ɗau ya kulla kamar zai aje maka sai ya aje kusa da shi in ya ga kana kallon wani sai ya ɗauko maka wannan da shi ya zuba ɗin sai aje maka wani yana auna a kwano sai ya zo ya sa mayan karfe kato a ƙasan zai zauna zai ɗora kan sikeli sai kama kaga sikelin zai yi nauyi wani zai sa babban yatsa wani in ya cika kafin ya kaɗin zai ɗan tafiya da shi da ƙarfi gashi ya cika kana gani fali ya cika amma kafin ya zuba bin maimakon ya ɗauko ya kawo a hankali in ya ɗauko zai fusga da ƙarfi kaga na saman zai zube haka zai zai zuba haka muke yau tauye-tauye irin wannan ya yi yawa a dalilin wannan allah na iya saukar da bala'i masu sayar da siminti ya suke yi ana munewa a rage za ga wani yana sayar da siminti buhu a raha ashe in yi an sa a sto din akwai ma'aikatansa suna budewa su rage sai shi ya sayar ƙasa da sauran mutane wanda ya rage dinnan zai tara yana buga bulo dama yana da wurin buga bulo da shi yake buga bulo ya sayar kaga ya ci da riba kwanan nan aka yi wani abin nan kwariyar kwamiti na mudu awu a nan abin nan mmc nan maiduguri metropolitan council aka zauna akan mudu baya cika me yake kawowa a yi mudu tsayayye wanda kwani kwanon da ake cewa zamfara din nan a sa babba wanda aka sani a kuma sa shakai kadai wanda biyunsa zai cika ɗaya sai gashi nan a cikin masu awun a cikin masu sayarwan ana kokuwa ba a so wannan abin ya tabbata me riban ku idan har kun tauya mutane abinci ana ganin da wannan za a yi kuɗi ina amfanin kuɗin da zai zama kuɗin mai magani ka tara kuɗin Allah ya zuba maka cuta ka je ka kwanta mai magani ya cinye kuɗin kuma mu sani wallahi Allah zai sa albarka a rayuwarmu zai sa albarka a dukiyarmu zai sa albarka a cikin ƴaƴanmu da zuri'armu idan muka kiyaye dokansa a cikin bayin Allah in kana so Allah ya kare naka kaka zalunci na wani shi yasa Allah madaukaki yake cewa game da hakkin marayu wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida wanda za su bar suna tsoron in sun bar yara kanana za su wahala kowa tunanin sa kenan idan kana da yara kanana kana so ka tara musu kuɗi kana kai musu gidaje ka ba su jari kai musu komai ko da yau ka mutu ba za su wahala ba wannan yana da nau'i daga cikin nau'i na jahilci kai iyayenka su suka tara ma arzikin ka zo ka samu gidan iyayenka suka gina mu mun dauka arziki shine mutum ya samu abin duniya ya tara muna da arzikin da yafi su mutum ya samu hankali in ka zama haukaci mai amfanin arzikin hankalin nawa ka saya yanzu idan idan ya ciwo ya zo yayi ciwo ina za ka yi kidinin ka ya samu matsala ina za ka yi mutum ya ta kashe makudan kudi don ya samu lafiya in kana so ka samu lafiya ka kasance tare da Allah ka kiyaye Allah Allah zai kiyaye ka ihfazillaha yahfazu ka kiyaye farillan Allah ka kiyaye sunnonin Allah حديث القدسي سبحانه وتعالى كتوى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي عليها me yasa zaka samu wannan matsayin saboda ka kiyaye farillai da sunnoni Allah zai kare ka ya kare magabata me yasa don sun kare Allah don sun kiyaye Allah sun tsaya kan umarnin Allah wani malami tsoho da shi ya tsufa kamar irin malaman mun nan ko ba sa kusa ne ya tsufa gashi nan amma da ya zo bakin ruwa yana jikin jirgin ruwa da almajiransa da suka zo bakin ruwa jirgi ya tsaya in jirgi ya tsaya kasa akwai dan ruwa kaɗan kafin ka shiga kawo tudu malamin nan da ya tashi ya tsaya kan jirgin ruwan sai hau bakin jirgin ruwan sai ya tsalle ya tsaya inda babu ruwa ruwa bai taba shi ba sai almajirai suka ce kai malam ya haka da tsufan kan haka kai da karfinka ya ce inna hadhihi al-ajsad hafiznaha fi sigharina fa hafizaha Allah lana fi kibarina wayannan jikunan da kuke gani mun kiyaye ta muna kanana mun bi dokar Allah da ita da muka tsufa kuma sai Allah ya kiyaye mana zaga mutum ya tsufa amma hankalin sa ras lafiya kalau ko da idon baya gani hankalin sa ras in kai magana zai kiyaye amma in ya zama to dan tasha in ya zama to dan kwaya kullun shine tramol kullun shine wiwi kullun shine benelin kullum shi ne fada da iyaye a kai shi police station baban shi je belin din shi iyaye su suke bata wa tarbiyyar ƴaƴansu in an kai shi police station ka kyale shi ya dandana amma kai da girman ka danka kullum a police station kana kai kawo to wannan musiba ce mai girma zunubai da sabon Allah da suke yawaita a cikin al'umma na zama dalili na bala'o'i masu yawa idan muka duba samarinmu a yau alhamdulillah muna da wani nau'i na sahwa mun samu wannan amma wani ribibi ya zo mun san cewa makiya addininmu makiya ƙasarmu makiya al'ummanmu makiya zaman lafiyanmu ba sa so samari su zamanta mutanen kirki saboda idan samari suka gyaru to wannan ƙasa ta gyaru duk ƙasar da samarinta sun zama masu hankali jarumai masu karatu masu mutunci masu kokari masu sanin darajar na gaba masu tausayawa na ƙasa da wannan ƙasa za ta ci gaba amma duk ƙasar da samarin suka je suka zamanto 'yan iska 'yan kwaya 'yan wiwi 'yan solution 'yan luwaɗi 'yan sace-sace 'yan sai kuɗi masu bincicewa iyaye ba karatu da wannan ƙasa za ta rubuce to wannan musiba ake so a shigar da mu ku duba irin samarin da fitinan da ta zo ta tafi da su samari zarata masu kokari a karatun addini masu kokari a karatun boko wasu mahaddata alkur'ani aka yaudare su aka zubar da hankalinsu aka je aka halakar da su aka zo aka ɗabi samari aka je aka cusa su a wurare aka hallaka su har yau sai a ce ya fita ba a gan shi ba me ya kawo haka makiya addinin mu makiya al'umma mu suke zama da sababi amma mun muna da namu sababin na zunubi da sabon Allah da muke to tunda haka ne dole samarin mu mu mai da hankali kowa yayi wa kansa alƙawari tsakaninsa da Allah iyaye ne suka haife shi ba saurayin da ya tsira a ƙasa ba saurayin da ya fita cikin bishiya iyaye ne suka haife mu iyayen da suka haife mu ba su da haƙƙi akan mu ne ba su da haƙƙi akan mu ne ka duba yadda gyatumarka ta dauke ka a ciki a laulayin jiki na farko a laulayi na tsakiya ya Allah a laulayi na ƙarshe mata nawa suka mutu wajen naƙuda uwa tana niji ƙarfinta ya ƙare da kyar za ta haihu ɗa yana sauka tana Allah Allah ta ji kukan yaron in ta ji yaro ya yi kuka ta manta da zafin don ni na ga uwa da ta zo ta haihu tana haihuwa ɗan ya sauka dan bai yi kuka ba sai take cewa ko baya da lafiya ne me ya same shi ba ta tunanin kanta tana tunanin ɗanta ya ta marka ta haife ka me kai mata wani taimako kai mata wani ɗauyi ne ka ɗauke mata har yau ita take girki kake ci har yau kana ɓata mata rai har yau ka barta ita take wanki ka yi wa matarka gaman ta gyata marka mahaifinka ya yi ta wahala a kanka ana sanyi zafi ruwa duk yana fama a kanka me za ka yi ka saka masa har yau shi yake maka ɗinki ba kai kake masa ba shi yake kawo abinci ka je ka zauna ka ci sabunin wanke sai ka tambaye shi yaushe za ka saka masa ko sai ya mutu saboda ka samari mu yi amfani da daman da muke da shi kun ga 'yan iskan nan sun zo suna jan 'ya'yanmu samari zuwa luwaɗi suna sa 'ya'yanmu samari sata 'ya'ya ƙanana ana zuba ‘ya'yan mutane wato chemicals a fuska an sa suna barna iri-iri akwai wanda aka kama shi ya sati ‘ya'yar mutane wai yace in ya kai za a bashi nafef guda ɗan adam guda wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace la zawalu dunya hawna inda Allah min qatl mu'min duniya ta gushe ta fi sauki a wajen Allah a ce an kace mu'mini daya akwai wanda ba shi dubu ishirin da biyar ya cire kan yarinya an kama shi yana rike da kan waye ce an ce ya kawo za a ba shi 25,000 yaushe za mu shiga hankalinmu an kashe mana yara an kora mana mutane ba ma an kore su goza an kore su ba ga an kore su marte jikwa waye ba a kore shi ba nawa aka kashe har yanzu ba za mu dawo hayyacinmu ba har yanzu ba za mu dage wajen karatu ba ba za mu dage wajen nisanta ababen maye ba Allah ya baka hankali mai lafiya kaka lalatar da wannan hankali in ka rasa shi baka yi a duniya ko kana raye ba sunanka matacce ne don Allah don Allah ƴan uwa samari mu dawo ga hayyacin mu a daina shan ababen maye a koma ga Allah a daina sace sace na wayoyi a cikin nafef ana zare wayoyin mutane a cikin nafef almai shi a yaje maka addu'a Allah ya isa ya Allah ka saukar mu da bala'i kai ka ɗauka waya na dubu ishirin ka je ka sayar dubu biyar ka je ka kashe an yi ma addu'an da har ka mutu wannan addu'a za ta bi ka ba ka taɓa samun alkhairi ba don wanda an zalunce shi Allah zai ansa addu'arsa ka ɓata wa iyayen kare wanda in sun yi ma addu'a Allah zai kama ka sannan ba mu da aiki sai zagin shugabanni an zauna a majalisa ana zagin shugabanni an samu hanyar social media araha mutum ya rashin kunya wa shugabanni ka duba irin rashin kunya da wasu suke yi wani ya kama wani sunan wani shugaba ya zage shi wanda wannan shugaban ya fi ta ya fi uban da ya haife ta amma saboda ta samu dama tana wannan rashin kunya saboda haka mai hankali gashi ana doso siyasa kar a yi amfani da ku wajen lalata tunaninku kun san 'yan siyasan nan ba sa yadda 'ya'yansu su yi musu kamfen ba sa yadda 'ya'yansu zo su yi gadin akwatin kuri'a sun kai 'ya'yansu kasar waje akwai wani wanda aka yi kamar shirin drama ya fito a kan cewa shi ɗan siyasa ne zai tsaya uban ya kira yaran mutane ya ba su kuɗi da ƙwayoyi ya ce ku je ku yi yadda za ku yi ku gama da su ko ku kwace akwatin sai mun yi nasara sai ƴayansa suka fito baba mu ma za mu je wajen zaben ya ce a ku koma ban da ku ba za a yi da ku baba kai ne za ka tsaya takara a ku koma ban da ku ba in ya ci zaben waye zai ji daɗi ƴayansa ko wa'incan ƴayansa yau ƴayansu suna karatu a kasashen waje ko an bar ku makaratun karkarinku da ƙasar kuma sai kun biya ko ba haka ba ne kuma kuma ce ba za a ɗauke ku a makaranta ba sai ku kai matsayi kaza saboda haka samari ku yi hankali kar ai wasa da ku sannan kuma ga ramadan yana zuwa abu na ƙarshe ramadan yana zuwa a ji tsoron Allah a yi azumi a ji tsoron Allah a yi azumi kada jan nafe bai sa ka karya azumi kar a je gidan masu alsa akwai wani gidawo gidan masu alsa masu na fef suna zuwa suna shiga gidan suna cin dan wake da azumi in an ce me yasa wai ina da alsa to a kiyaye in ka buya baka buya ga Allah Allah yana jinka yana ganinka ka ji tsoron sa kana azumi don Allah ne ba don mutane ba an nuna min lokaci yayi ba yadda muka iya sai bin ka'ida Allah ya dace da muka sunar manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya gafarta mana ya gafarta wa malaman mu da iyayen mu ya gafarta wa malamin mu Sheikh Muhammad Abba Ajr rahmatullahi alaihi da sauran malaman mu na sunna da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka gafarta musu kamar Sheikh Jafar Mahmud Adam da sauran malaman na sunna in nace zan kirga su suna da yawa tun daga wanda ya fara kiran suna a shekar bakar mahmud gumi rahimahullah irin su shek ismail idris bin zakariya irin su shek rabiu daura irin su shek alhassan sa'id irin su adam ibrahim mai shafi in na ce zan kira suna da yawa allah ya gafarta musu yan uwa wayancan sun yi sun tafi ko kuma mai zafi maluman da kuna ganin suna wallahi duk masu tafiya ne in sun tafi waye zai zauna a kujerar ya gaya muku dole ku yi karatu assalamu alaikum warahmatullahi تبارك الله
الله اكبر الله Allah ya saka malam da alheri bisa ga wannan nasiha mai rata jiki ne. Wannan